بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 4 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 338 cikin jiran giyar darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne mausu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda yake bayani akan tafarkin ma'aiki da tsarin rayuwarsa da bayani akan mu'amalarsa da addininsa da hulɗodinsa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya tafi kasar makka don aikin haji da mujawara nesa da iyalansa nesa da kuma kayan aikinsa Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana bayani akan wato alƙalanci da hukunce-hukuncen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanke a kotunsa ta annabta Allah ya saka mu malam da alkhairi zamu tashi kai tsaye inda yake cewa faslun walam yathbut anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu qada fil luwati bi shay'in lianna hadha lam takun ta'rifuhu al-arab wa lam yurfa ilayhi sallallahu alaihi wasallama walakin thabata anhu annahu qala اقتل الفاعل والمفعول به رواه اهل السنن الاربعه واسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن قال يتي فصل ga wata gaba walam yathbut anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da dai bai tabbata ba a hadisance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qada fil liwati haka yazo a wannan nuskokin amma yadda yake asalin nuskan malamin fil luti da nasaba al luti bi shay'in bai tabbata ba cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wani hukunci akan wani da aka taba kamawa da laifin neman maza ba a taba samu ba a wannan azamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mene yace li anna hadha lam takun ta'rifuhu al-arab dum wannan zunubin zunubin neman maza sodomi ko ge ko makamancin shi baya cikin zunuban da larabawa suka san shi bai cikin al'ada su san larabawa ba su san wannan muguwar dabi'a da karnakanci da dabbanci ba wanda abun takaici da ban haushi a yanzu ake promoting ɗinsa da duk abin da za a iya ana so sai an shigar da shi cikin al'umma sai an yadda da shi ƙasashe da dama na kafirai sun ma riga sun wuce wannan matsayi akwai yan lg mai ake ci musu lgbt ko wanda su su kawai yan takife ne yan sharholiya ne yan canza ɗabi'a ne namiji ya bi namiji mace ta bi mace ta wannan wata di'ara ce wata fasikanci ne mummuna wanda Allah ya halakar da al'umma ta annabi lutu akan irin wannan ainihin wato mummunan aiki to larabawa a zamanin jahiliya duk da irin maguzancin da suke rayuwa a ciki suna shan giya suna kashe-kashe suna zina suna kisa amma ba sa yin luwadi bai cikin al'adarsu da aka ga cikin alkurani ba a yi bayani akan shi qur'ani bai zo da magana hani game da wannan barnar ba idan aka yi magana akan zina wala taqrabu zina idan aka yi magana akan shan giya aka yi magana akan tatfifi aka yi magana akan kisan kai aka yi magana akan ire-iren laifuffuka wanda a lokacin ana mumarasa su ko mun gane ana aikata su kuma mun ji a cikin karatuka da aka yi kusan a ko'ina ana karatu zaka ji labarin an taɓa yin hukuncin zina an taɓa yin hukuncin ƙazafi an taɓa yin hukuncin shan giya an taɓa yin hukuncin kisa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin halifofinsa amma ba za ka ji labarin an yi wannan ba sai daga baya sai daga baya da musulmai suka je suka ci gaba da kwafo ɗabi'u da al'adun wasu al'ummomi musamman farisa da rum kame da manzala sallallahu alaihi sallama ya alkawari ya bayyana to a lokacin ne aka samu wannan mummunar ɗabi'a ta shiga cikin al'umman musulmai allah ya tsare malam yace walam yurfa ilaihi sallallahu alaihi wasallam ba a taba kawo case na bin maza bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba walam yas walam walakin sabata anhu annahu qala sai dai a wajen magana a zancensa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to anan ne ya tabbata yana fadin cewa uqtulul fa'ila wal maf'ula bi cewa idan kuka samu wani da wani dan uwansa namiji suna irin aikin al'umman lutu alaihi salam nabi ya ce ku kashe wanda ya aikata da wanda aka aikata da shi rawahu ahlus sunan al-arba'a malamai masu as-sunan al-arba'a abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah suka ruwaito shi ka kara ma da baihaqi kafin su kuma ka sanya al-imamu ahmad ibn hanbal daga hadisi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda da lafazin cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bihi wannan isnadi ne wanda yake kikkiawa kamar da al-Imam Tirmidhi yake cewa wa isnaduhu hasan wa hakama bihi Abu Bakar as-Siddiq wa kataba bihi ila Khalid ba'da mashwarati as-sahabati wa kana Ali ashadduhum fi dhalika yace kuma sayyidina Abu Bakar shi ma hukuncin da yake na alai radiyallahu anhu wa kataba bihi ila Khalid kuma ya rubuta sako zuwa ga Khalid idan ka koma cikin tafin Adda'u wad-Dawa na Ibn al-Qayyim za ga bayani sosai akan wannan sannan Ibn Abid Dunya ma na da littafi musamman akan hukunce-hukuncen al-luwati al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Adda'u wad-Dawa ya kawo labarin cewa Khalid ibn al-Walid a cikin futuhat ɗinsa a wani daga cikin garuruwan da suka je sai suka samu masu laifi da irin wannan laifin sai ba su san hukuncin da za su yi musu sauraka shi ne suka aiko wasiƙa zuwa ga halifan musulunci ya ba su fatawa cewa mun samu wasu suna aikata barna iri kaza yaya zami sauraka sai sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya tara manya-manyan sahabbai cikin badariyun da sauran sahabbai manya sayyidina ali su umar da makamantansu yace to ga labarin da aka kawo mini ga sakon da komanda na a Khalidu ya turo menene shawararku to anan ne aka yi tattaunawa aka yanke hukunci akan cewa a kashe su amma sai ce wa kana aliyun ashaddahum fi zalika sayyidina ali shi yafi kowa tsanantawa wajen hukunci saboda cewa ba za a yi musu kisa ga magari ba a kama su ne a hau da su kololuwan dutse ko gini mafi tsayi a garin sai a tunkudo su su fado kasa su ragargaje saboda dabbanci ne da rashin da rashin hankali shi yasa akwai takaici kwarai da gaske kaga yanzu cewa a kasashen mu na musulmi kasashen mu na Hausawa kasashen mu na arewacin Najeriya sai gaji can irin wannan ya bulla gaji can irin wannan rashin mutunci ya bulla Allah ya tsare ah Ibn Abu Dunya shi ma ya ruwaito kamar yadda muka ambata a cikin tafin shi mai suna Zammul Malahi Zammul Malahi hakanan al-Imamu al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman haka al-kharaiti mai littafin mu na makarimul akhlaq yana da littafi mai suna zammul liwat ya rawaito a cikin nan kuma yana da littafi mai suna masawil akhlaq wanda shine dan uwan littafin shi na mahasinul akhlaq anan ma ya rawaito haka nan ibn al-jawzi a cikin littafin shi mai suna zammul hawa duk waɗannan malamai sun ba da labari game da haka وقال ابن القصار ابن القصار وقال ابن القصار واتو Alhassan ibn Ali al-Baghdadi wani malami ba maliki kuma mutum Baghdada abin mamaki wanda ya rasu shekara ta 397 shine yake cewa wa shaykhuna yace wato malamin san ya fada haka nan ma malamin mu Jibul Qayyim wa kenan Ibn Taymiyyah wannan magana tana cikin Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladi na 28 cewa ajma'atis sahabatu ala qatli sahabbai gaba daya sun yi ijma'i akan kashe mutumin da yake bin maza wa inna makhtalafu fi kayfiyati qatli bambancin da suka samu shine wani irin tsari za a bi wajen kashe shi fa qala abubakar siddiq yurma min shahiqin sai na bakar yace a a tunkudo su daga sama ba ali ba sai na bakar wa qala ali radiyallahu anhu shi ko sai na yake cewa yuhdamu alaihi ha'itun a rusa gini akan su وقال ابن عباس ابن عباس yace yuqtalani bil hijara a jefe su da duwatsu kamar da ake jefa mazinata fa hadha ittifaqun minhum ala qatli kaga wannan ya nuna sun hada akan kisa wa in ikhtalafu fi kayfiyati ko da yake sun saba akan yanayin kisa wa hadha muwafiqun li hukmihi sallallahu alaihi wasallam wannan ya dace da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fi man wati'a zata mahramin game da wanda ya sadu da ɗiya ko mata ko kanwarsa ko yarsa muharramarsa wanda ya kamata ya zama katanga ya kare ta sai ya je shedan ya mai hudu babban za ya je ya zakke mata to wannan bai da amfani a cikin mutane kashi shiga ai ko saurayi to haka shi ma wanda ya zakke wa namiji kamar ya zakke wa muharrama ne wanda kwata-kwata ba taba haramta halasta gare shi ba haka nan to dubura ma ba ta taba halasta ga kowa ina fata mun gane kiyasin kenan li'annal mawtu'a fil mawdi'aini haka wannan yake zaka ga a wata nuska ya sa li'annal wata li'annal mawtu'a fil mawdi'aini la yubahu lil wati'i bi hali domin wanda aka taka din a yanayin guda biyu to ba ta taɓa halasta ga wanda ya take ta ta kowace fuska wato da mahaifiya da ɗiya da ƙanwa da ya da matar uba waɗannan duka haramun ne har abada ga mutum to haka dubura ma haramun ne har abada shine ma'anan almawtu'atu fil mawdi'ain wanda aka kwanta da su din a wurin guda biyu ko dai farjin muharrama tahrimun abadi ko duburan namiji to babu yadda za a yi ta halasta ga wani sabanin wanda ya zina gama gari da wata mata hala wata rana in ya aure ta kaga ta halasta gare shi kuma da yawa ma sukan yi mu'amala ta banza daga baya su yi aure amma wanda ya mu'amalar banza da ɗiyarsa ko matarsa kaga har abada babu yadda za a yi ta halasta gare shi da aure to wanda duk yi haka da wanda ya luwaɗi to waɗannan hukuncin su kisa ne ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال saboda haka ne ma aka hada guda biyu a cikin hadisin Ibn Abbas ne Allah ya kara masa yadda wanda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu wanda kuka same shi yana aikata irin aikin mutanen annabi lutu Allah ya bada labarin mutanen annabi Lut a wurare daban-daban da irin barnarsu da suke yi walutan in kana li qaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa'i bal antum qaumun musrifun Allah ya ce kaga ka bashi labarin annabi Lut wanda yaje yayi wa'azi wa mutanen garin sa yace ku kuna yin wata alfasha wadda wani ɗan adam bai taɓa rigaya ku aikata ta ba don me za ku dinga bin maza wai da sunan kuna sha'awarsu ku kyale mata ba ku yi aure ba ku je kuna bin maza Allah ya ce annabi lutu ya ce musu bal antum qaumun musrifun lalle ku mutane ne mabarnata a wajen Allah ya ce wa lutu ya kare le qaumi innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min adin min alalamina ko min alalamina innakum latatuna latatuna rijala wa taqtuna as-sabila wa tad'una fi nadikumul munkara wannan ta cikin ina kira wannan ta cikin hujja ne go eh ta an kabut go yawa fa ma kana jawaba qaumi illa an qalu uqtulu zuwa karshe almuhim ashayidi shine innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min adin ila al-alamin kuna yin laifin da babu wani ɗan adam da ya rigaye ku sai aka lissafa laifukan manya da inda kuna ta'atunar rijala wa taqta'una sabila wa tad'una fi nadikumul munkar kuna zakke wa maza kuna yin fashi sannan duk inda kuka zauna babu abinda kuke yi sai munkari duk wata barna suna yin ta Allah ya tsare to shine cewa man wajadtumuhu ya amalu amala qaumi lutin wannan shine aikin nasu zuwa wa mazaje ta tunar rijala shahwata da kuma qat'us sabil da makamantansu to amma dai anan ana magana akan shi tarewa da maza din warwa warwi aidan anhu sannan kuma an ruwaito daga ibnu abbas cewa yace annabi yace man waqa ala zati mahramin faqtulu wanda yaje ya sadu da macen da take muharramarsa to ku kashe shi wa fi hadithihi aidan bil isnadi a wani hadisin kuma man ata bahimatin faqtuluhu waqtuluha ma'ahu wanda yaje ya sadu da dabba shi ma ku kashe shi ku kashe dabban tare da shi saboda kai yaje ya zama cewa maniyin shi ya shiga jikinta sai ta haihu ta haihu wani abin da ya zama fitina cikin mutane shi za ka ce ita ma a kashe ta wannan hadisi ko wannan riwayoyi al-Imam Ahmad ya rawaito su da al-Imam Abu Dawuda da al-Imam Tirmidhi da Hakim da Baihaqi daga shi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas da hadisi da isnadi kyakkyawa haka nan Ibn Majah ma ya rawaito da lafazin man waqa ala zati mahramin wa man waqa ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata amma isnadin da'ifi saboda cikin isnadin akwai wani mutum da ba a san shi ba duk da haka ana aiki da wannan riwaya to haka nan kuma ya zo cewa a zamanin al-Barau dan Abib ya samu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Abu Burdata ibnu Nayyar zuwa ga wani mutum da ya auri matar ubansa ila rajulin tazawwaja imra'ata abihi an yadriba unuka cewa yaje ya kashe shi mun karanta a baya shi ma dai isnadin yana da rauni amma dai abu ne da ake aiki da shi saboda saddu zari'a wallahu a'lam malam yace wa hadha al-hukmu ala wufqi hukumati hikimati shari ala wufqi hikimati shari a gyara ya zo da ala wufqi hukumi hikima ne hikimati shari fa innal muharramati kullama taghallabat taghallabat uqubatuha yace wannan hukuncin ya dace da hikimar shari'a hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanarwa saboda ita abin nan wato ita barna fa innal muharramati laifi wanda yake haramun kullama taghallabat isan da ya ƙara muni taghallabat taghallabat uqubatuha sai hukuncin shi ma ya ƙara muni ya ƙara tsanani wata'u ma la yubahu bi halin a'zamu jurman min wata'in man yubahu fi ba'd al-ahwal mutun ya taki farji ko abinda bai halasta gare shi ba kwata-kwata har abada to yafi tsananin zunubi fiye da wanda ya kwanta da wacce tana iya halasta gare shi wata rana aga da muharramat wato ƴaƴa da iyaye da ƴan uwa mata da matan uba waɗannan muharramat kenan tahrim abadi da su da dubura na luwaɗi din da farjin dabba waɗannan har abada ba su halasta to wanda da je ya take waɗannan laifin shi ya fi laifin mutumin da ya gama garin zina ina fata mun gane ya zina da matar da ajnabiya ce za su iya ta yin istibra'i su yi aure shine fa wata ma la yubahu bi halin a azamu jurman min wata'in man yubahu fi ba'd al-ahwal ya fi tsananin zunubi fiye da wanda tana iya halasta a wani lokaci fa yakunu hadduhu aglaza so da hukuncin wancan da ya sadu da wanda baya taba halasta gare shi hukuncin shi ya fi tsanani وقد نص احمد في احد الروايتين عنه الامام احمد ابن حنبل ya faɗa karara a ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu da aka yi daga gare shi tace riwayar Kausaj anna hukuma man ata bahimatan hukumul luti sawa cewa hukuncin wanda ya zake wa dabba da hukuncin dan ludu iri ɗaya ne a wata nuska ya zo da hukumul liwat abin da ya kamata ya zama shine hukumul luti wato irin mutanen da zaka samu mutum kaman dabba a kama wani yana bin akuya ko kariya ko jakka ko makamanci haka ko tsafi yake yi ko rashin hankali ne ya dame shi kuma me tunda hukumar musulunci ce abin da ke kan shi shine kisa ne fa yuqtalu bi kulli halin saboda koma yaya ne ko saurayi ne ko ba saurayi ba kashe shi za a yi aw yakunu hadduhu haddaz zani wasu kuma suka ce a haddin mutumin da ya zake wa dabba to irin haddin mazinaci ne idan saurayi ne bulala ɗari idan bazawari ne kisa wa ikhtalafa as-salafu fi dhalika malaman farko suka yi sabani game da haka fa qala al-hasan hadduhu haddu zani al-hasan al-basri yace haddin shi irin na zina wa qala abu salamata anhu abu salamata ibnu abdurrahman ibnu auf wannan anhu din babu ita kuskuren injini abu salama yace yuqtalu bi kulli halin za a kashe shi وقال الشعبي والنخعي عامر ابن شهيل الشعبي da Ibrahim an-Nakhai su kuma suka ce yu'azzaru abinda za a yi shine ta'ziri horo na na gargadi wabihi akhadha ash-Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifata wa Ahmad fi riwayatin wannan ita ce fatawa Imam Shafi'i da Imam Malik da Imam Abu Hanifa Allah ya gafarta musu gaba daya wa Ahmad hakanan kuma Ahmad ibn Hanbal shi ma yayi riko da wannan magana fi riwayatin a ɗaya daga cikin ababen da aka roto daga gare shi kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdul razzaq da littafin ad-da'u wad-dawa na ibn al-qayyim da tahzibus sunan na shi ibn al-qayyim yace fa inna ibn abbas radiyallahu anhu afta bi zalika ibn abbas shi ma kanshi yana fatawa da ta'ziri din wa huwa rawul hadith da shi ruwaito hadisi wato yana fatawa da akasin abin da ya ruwaito wallahu a'lam malam yace faslun ga wata gaba wa hakama annabi sallallahu alaihi wasallam ala man aqarra bi zina bi imra'atin mu'ayyanatin bi haddi zina bi haddi zina duna haddi al-qadhfi hakanan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ga mutumin da yayi confessing cewa shi yayi zina da wanci bi imra'atin mu'ayyanatin ya ambaci sunan wata mata mutum ya je gun alkali ya ce yayi zina da wanci to za a yi mishi bi haddi zina zina ana rubuta shi ne da alif wata ke ta tsaye ba ba ya'un ba a wata nuska akwai yazo da ya'un ko mara dugu ya kamata ya zama alif duna haddil qadha amma ba za a yi mishi haddin qazafi da ita yayi mata ba in yace yayi zina da wanci kaga yayi ma kanshi itirafi sannan ita kuma yayi mata kazafi sai in ta tabbatar to hukunci ɗaya za a mishi ne hukuncin zina fa fi sunani min hadisi sahal ibn sa'ad malai yace a cikin sunan daga hadisin sahal dan sa'ad sunan anan sunan abu daud ne da kuma mu'jam at-tabarani da kuma as-sunan al-kubra ta imamu al-baihaqi anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a wani mutum ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a ta nabi sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce fa'akarra inda hu annahu zana bi mar'atin sammaha ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi fa ya yi zina da wata mata sammaha kuma ya ce wanta ce fa ba aka rasulullah sallallahu Alaihi wasallama ilimin mar'ati fasa alaha an zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa ga matar ya tambaye ta da gaske ne ke da wala kun yi kaza fa ankarat an takuna zanat tace sam ƙarya yake mata shari yake mata kage yake mata ita bata yi ba fajaladahu hadda sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi haddi inda shi da kanshi ya ce yayi wata rakaha ita kuma aka kyale ta ba a yi mata komai ba kuma hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud fatazammanat hadhihi alhukumatu amrayn to wannan hukuncin yana dauke da abubuwa guda biyu ahaduhuma hukunci na farko wujubul haddi ala rajul wajibcin haddi ga mutumin da yace yayi zina da wanci wa in kadzabathu almar'at koda matar da yace yayi da ita tace ƙarya yake khilafan li abi hanifata wa abi yusufa annahu la yuhadd sabanin magana Abu Hanifa Al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi da kuma Abu Yusuf al-Qadi waɗannan malaman guda biyu Allah ya gafarta musu suka ce a ba za a mai haddi domin muhallin da yace yaje yayi barnan muhallin bai da yayi barnan ba ya za a mai haddi to kaga wannan fatawa ce mai rauni mun ta saba wa abinda sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana tana cikin al-mabsut الثاني abu nabi a cikin wannan hukunci shine annahu la yajibu alaihi قذف المرأة لا يجب عليه حد حد القذف بالمرأة للمرأة حد القذف ده يوم تن bai hau kansa ba وما رواه ابو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه har ila yau ce amma abinda Abu Dawuda ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa daga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa annar rajulan أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات wani mutum ya gogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wance yayi kaza da ita har sau hudu yana yi fajaladahu mi'ata jalda wa kana bikran nabi mushi bulala 100 saboda saurayi thumma sa'alahu albayyinata ala almar'ati fa qalat kadhaba wallahi ya rasulullah sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to matar da kace kuma kai mata wannan abu waye shaidan ka akan cewa kun yi tare da ita bai da shaida sai aka ce to a tambayi mata aka tabbata ce kazaba wallahi ya rasul ce wallahi ƙarya yake fajalada haddal firyat fajulida haddal firyati 80 sai annabi ce a ƙara kwantar da shi amma bulala kazafi guda 80 kaga ya shafi 80 ke fa qala an-nasa'i to wannan hadisin kaga hukuncin shi ya saba da wancan kuma duka suna cikin sunan Abi Dawud wancan ingantacce ne amma wannan yana da matsala sauraka Imam an-Nasa'i yake cewa a cikin sunan din shi al-Kubra hadha hadisun munkar wannan hadisi ne munkari inta maganar shi ta kare wa fi isnadihi al-Qasim ibn Fayyad al-Abnawi asa ba kai kiyana kuma al-Qasim ibn Fayyad a wata nuska al-Abnari kuskure ne a wata nuska al-Ambari shi ma kuskure ne abinda yake daidai al-Abnawi al'ibnawi ma wasu ke karantawa ana ce mashi al'abnawi ko al'ibnawi ne nisba zuwa ga al'abna al'abna al'abnawi nisba zuwa ga abna su ne duk wanda aka haifa a ƙasar yaman daga cikin fursawa sai su ce mashi al'abnawi kamar da ibn hajar ya ambaci wannan nisbar haka ya ambace ta a cikin takaribu ta hazibi ya dabdanta cewa al'abnawi الصنعاني متم صنعاء صنعاء اليمن تكلم فيه غير واحد malamai da yawa sun yi magana a kansa daga cikinsu akwai yahya ibn ma'in kamar yadda yake cikin littafin tazibu tazib na ibn hajar ibn hajar a cikin taqrib ya ce majhul ba a san shi ba shi kuma ibn hibbana sai ya kawo shi a littafai guda biyu ya kawo shi a cikin asikat ya kuma kawo shi a cikin almajruhin dama yakan yi haka a cikin asikat da ya kawo shi bai ambaci wata magana da ke nuna amincewa da shi ba kawai da ya kawo shi amma a cikin majruhin ya ambaci cewa lalle mutum ne da malamai suka ce ba za a kafa hujja da shi ba kashi nan mai ce wa kalibin hibbana batsala lihtijaju bihi kafa hujja da shi ya barnata ba a kafa hujja da shi saboda kaga wannan isnadi ne munkari a hadisi ne matani ne munkari saboda bayan wannan raunin ya kuma saba ma wancan hadisin ingantacce saboda haka idan mutum ya yi itirafin yayi fasikancin zina da wanda wata to yayi wannan itirafin ne a madadin kansa kawai kuma bulala da za a ne hukuncin da za mu shafa itirafin da yi ne bai shafe ta ba in ta yarda cewa sun yi to ita ma ta yi a madadin kanta to haka kuma the other way round in wata mace ta iddayin cewa ta yi kaza da wani to ya shafe ta ne ita in bai yarda ba bai shafe shi ba kuma babu haddin kazafi sai dai haddin zina din ga wanda shi ya furta Allah ya tsare faslun wa hakama fil amati idza zanat wa lam tuhsin bil jald kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci game da baiwa idan ta yi zina amma ba ta yi aure ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a mata bulala ne da cikin Bukhari da Muslim da wada ta Imam Malik daga hadisin Abu Huraira da Zaid ibn Khalid al-Juhani suka ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da baiwa idza zanat wa lam tuhsin yace in zanat fajliduha summa in zanat fajliduha summa in zanat fajliduha summa bi'uha wa lawbi da firin zamu zo mu ji a gaba insha Allah yace wa amma qawlu ta'ala fil ima'i faɗin da Allah ya yi game da bayi a cikin sautin nisa'i da yake cewa fa'iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal musanati min al azab fa'iza uhsinna idan suka zama katangaggu fa in ataina bi fahishatin in suka zo suka zakke ma wata barna fa alaihinna to akan su akwai nisfu ma alal musanati min al azab rabin abin da yake kan katangaggun mata ɗaɗɗiya na ainihin zunubi na azaba na horo wa huwa nassun ala ruwa nassun fi anna haddaha ba'da tazwiji nisfu haddil hurrati min aljaldi wannan yana nuna cewa hukuncin ta bayan ta yi aure shine rabin hukuncin mace ya na bulala domin shi kisa babu hukunci na rabi a kansa wa amma qabla tazwij to idan ko bata yi aure ba fa fa'un fa'a mara bijal da nan kuma ya umarce ta da ainihin ya umarta nan ma da a mata bulala wa fi hadal jaldi qaulani dukan da za a yi mata in ba ta yi aure ba baiwa da ba ta yi aure ba ta yi zina kuma gangaro biyu game da yadda ya kamata a mu'amalaci hukuncin ta ahaduhuma na farko aka ce annahu haddu wannan dukan da za a yi mata kafin ta yi aure in ta tabo zina to haddi ne ولكن يختلف الحال قبل الزواج وبعضه amma yanayin yana canzawa gabanin aure da bayansa fa inna lissayyidi iqamatahu qablahu mai gidanta wanda ya mallake ta yana iya tsayin mata da haddi in ba ta riga ta yi aure ba amma ba'dahu amma an ta riga ta yi aure fala yuqimuhu illa al-imam wannan sai shugaba ina fata mun gani magana ta farko kenan wal qawlu thani zance na biyu anna jaldaha qabla al-ihsan ta'ziru la haddun wasu suka ce bulalar da ake yi wa baiwa in ta yi zina ba ta da aure to tsoratarwa ne da jan kunne ba haddi bane wala yubtilu ma hadha ma rawahu muslim fi sahih ce kuma wannan magana ba ta warware abinda muslim ya ruwaito a cikin sahihinsa min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu yarfa'uhu daga abu hurairah yana danganta hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza zanat amatun idza zanat amatu ahadikum fajliduha idan baiwar wani cikin ku tayi tayi zina to ku zane ta wala tu'ayyirha thalatha marrati nabi ya ce amma kada a ci zarafinta ka a zazzage ta ko a mata ɓatanci ya faɗa haka so uku shi ne ibn batali yake cewa fiye anna kullum man uqima alaihi alhaddu la yu'annaf wannan yana cewa duk wanda ya laifi bayan an mishi haddi to ba za a dinga kyaran shi da laifin ba domin Allah madaukakin sarki ya fi mishi bayan haddi insha Allah ibn batali ya dinga ci gaba da cewa wa inna ma yaliqu dhalika biman sadara fihi dhalika qabla an yurfa'a ila al-imam wanda ya halasta a zazzage shi a aibata shi a ci mutuncin shi a yi Allah wadare da shi cikin masu alfasha shine idan ba a riga an kai gaban alkali ba idan ba a kai gaban alkali hukunci ba to ya halasta a yi Allah wadare da shi wannan magana ibnu batali ne a cikin tafsirin tafsirin bukhari yace fa in adat fi rabi'a yace so uku za a yi mata wonin na farko in tayi a yi mata wonin a dake ta a yi mata wonin na biyu ma haka har na uku idan ta koma a na hudu yace fajlidha to kai mai gidanka da ke ta waliyabiha kuma ka sai da ita walau bi dafirin ko da igiya za a baka dafir shine igiya wanda aka aka tufkata kaman igiyar shanu wa fi lafzin a wani lafazi ya ce falyadrib ha bi kitabillahi in babu ba'ur a cikin kitabillahi sai kara falyadrib ha bi kitabillahi ya duke ta da hukuncin littafin Allah wallahi ta khafuna nushudahum a a yani fadribuhunna wajiruhunna hoto kaga qur'ani yace ana iya dukanta wa fi sahihihi ha ila a cikin sahihin sa wakilan muslim ko aidan min hadisi ali radiyallahu anhu annahu qala daga hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace ayyuhan nas ya ku mutane aqimu ala arqaikumul hadda ku dinga tsaye da haddi ga bayinku man ahsana minhunna daga cikin bayin mata wacce zama tana da miji kuma lamta husin da wanda bata da miji fa inna amatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zanat yace wata baiwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta taba yin zina yace fa amarni an ajlidaha sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni cewa mata bulala fa idha hi hadithatu ahadin bi nifasin sai naga ashe bata dade da gama jini ba shine nifas ana fa khashitu in ana jalattuha an aqtulaha sai na tsoraci cewa in na buge ta yanzu bata da karfi jini ya zama a jikinta ta sha wahala bata samu ta murmure ba to in na dauki makami a bulala na zane ta akwai yuwar in kashe ta in karasa ta fa zakartu zalika annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala a hasanta ya je ga annaba annabi ce ka kyauta da kai wannan dogon tunani wannan yana cewa kamar da muka ji a baya ba ya yanke mara lafiya haddi wanda yake cikin rashin lafiya ba za a yanke mishi haddi ba da wanda ake tsoron ba zai iya kai labari ba to idan abin da yake a kai na rashin lafiya temporary sai a jira ya warke idan kuma permanent ne za mu je da aiki mishi wa khud bi yadika dibsan fadrib bihi wala tahams wallahu alam wannan hadisi yana cikin sahih muslim da Abu Dawud da Tirmidhi fa inna at-ta'zira yadkhulu tahtahu lafdhu al-haddi fi lisan ash-shari domin shi ta'ziri a wurin wato harshen mai shari'a lafazin abin nan lafazin mai lafazin haddi ko yana shiga cikin sa wato ta'ziri lafazin haddi na shiga cikin sa kama fi qaulihi kamar yadda yace fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda ta hanyar Abu Barda cewa la yadribu la yudrabu fawqa asharati aswatin illa fi haddin min hududillah cewa ba a dukan wani sama da bulala goma sai in haddin Allah ya taɓo zina ko shan giya ko ƙazafi ko makamantansu wani hadisi wasu malamai kamar musamman maza bai Ahmad ibn Hanbal sun rike shi a matsayin hujja wajen cewa duk ta'azirin da za kai rufu kai wuce bulala goma amma wasu mazhabin suna wucewa kamar malikiya suna ganin hakkisa ma ana iya da ta'aziri amma dai tsayawa akan wannan nasin shefi وقد ثبت التعذير بالزيارة على العشرة jinsan wa qadarin fi mawadi'a adida yace amma ya tabbata a tarihanta cewa sahabbai a cikin su hadda goman nan da aka yi wa alƙawarin aljanna ya tabbata an samu irin wannan aikin irin jinsin wannan aiki na ta'aziri sun yi shi kuma sun wuce bulala goma sun yi ashirin sun yi arba'in sun yi kaza sun yi kaza wa illa lam yakul litaqyid fa'ida don ko ba a ce haka ba to wannan taqyidin da aka yi cewa wato a ta taqyidin yake taqyidin da aka yi na cewa fawqa asharati aswatin illa fi hadd min hududillah wannan taqyidin da aka yi da bai da fa'ida kenan فإن, فإن, فإما أن يقال قبل الإحسان لا حد عليها وكينا نفن كينا نفن تقييد فإن أحسننا kodai in ka ce wato wannan abin ka ce a bar shi haka zai zama cewa shi wannan ƙaidin bai da fa'ida domin kodai a ce ƙablal ihsan la hadda alaiha tsallaki ne ne eh وقد ثبت التعذير وقد ثبت التعذير بالزيادة على العشرة جنسا وقدرا في مواضع عديدة ولم يثبت نسخها اوكي nan ne tsallace ko kuma bai tabbata an share wannan ba walam yujmi tujmi'ul ummatu ala khilafiha kuma al'umma bata taba haduwa akan sabanin wannan hukunci ba wato hukuncin ta'aziri an samu sahabbai sun yi sama da haka ko ba a goge hukuncin ba wato sama da goma kenan mun gane sannan ko ba ijma'i akan sabanin haka din ba yace wa ala kulli halin fala budda an yukhalifa haluha ba'da al-ihsani halaha qablahu yace to kuma dai yayi ne dole ne yanayin hukuncin ta kafin ta zama ta yi aure ya bambanta da yanayin hukuncinta bayan ta yi aure wa illa lam yakul litaqayyid fa'il don ba haka ba sai zama wancan kaidin da aka ce fa in uhsinna fa yana tana bi fahishatin zai zama babu bambanci kenan a tsakanin kafin ihsani da bayan sa da aka ambatan shi ya zama bai da amfani fa ma an yi qala qabla al-ihsan la hada alaiha saboda ka dole dauki wani halat ko dai a ce to in kafin ta aure ne ita baiwa to babu komai akanta wasunatu sayyi'a tubtilu zalika amma kuma hadisi ingantattu sun nuna cewa ba haka bane saboda wannan ihtimalin mai rauni ne wai ma an yi kala ko kuma a ce hadduha qabla al-ihsani haddul hurra a ce abinda za a yi mata na hukunci kafin ihsani to irin haddin diya ne tunda an ce bayan ihsani rabi kaga wannan shi ma wannan magana ce wannan magana ce mai rauni wannan yace wasu na tasiriya tubtu da halawa ma an yi kala hadduha qabla ihsani haddul hurra wa ba'dahu nisfuhu bayan ihsani kuma rabi wa hadha batilun qat'an wannan magana ce mai rauni kai tsaye mukhalifu liqadi shar'i wa usuli ya saba wa kaidoji wa imma an yi kala jalduha qabla ihsani ta'zirun zance na uku shine a ce bular da za a yi mata idan ba ta riga ta zama musina ba to ta'ziri ne tsoratarwa ne wa ba'dahu haddun wanda za a yi mata kuma bayan wato hakan ya faru bayan isani ya faru shi kuma haddi wa haza aqwa wannan yafi karfi a ce tana da hukunci kafin ihsani amma hukuncin na ta'aziri kuma yawan su iri daya da na haddin na fata mun gane malai saki cewa wa haza aqwa wa imma an yuqala ko kuma a ce al-iftiraqu bainal halataini fi iqamati al-hadd la fi qadri ce a saɓanin yana zuwa ne a cikin tsaye da haddin ba cikin miƙidarin abin da ra'ayi ba wa annahu qad jara wa annahu fi ihda al-halatayn lis-sayyid wa fil ukhra lil-imam wa hadha aqrabu ma yuqal yace saboda kuma wato ɗaya daga cikin halayen guda biyu shine shugabanta ne zai yanke mata wato halin budurci idan baiwa ta yi zina to mai gidanta da ya mallake ta yanke hukunci na biyun kuma halin ta yi aure idan ta yi zina a nan kuma shugaba ne zai yanke mata hukunci da haka kowane a cikinsa yana da muhallinsa wa za a ƙarabu ma yuƙal wannan ita ce zance mafi kusancin abin da za a faɗa kamar da yana ƙashe wannan zancen a cikin tabibu sunan wa kad yuqalu yace kuma wani na iya cewa inna tastansisahu ala tasnifi ba'da al-ihsani li alla yatawahhama yatawahhama mutawahhimun anna bil ihsani yazulu at-tasnif yace wato wa kad yuqalu wannan iya cewa in inna tansisahu ala tasnif tansif fada da akai karar aka ce nisfu ma al-musanat ala al-ihsan wato bayan ta zama mata aure li Allah yatawahhamu yatawahhamu mutawahhimun annabi al-ihsan yazo da tasnif an yi haka ne saboda wani mai riyawa kai ya riya cewa al-ihsan zama wata mata aure yazulu tansif ya kawar da rabin da aka ce a bayar na hukunci wa yasiru hadduha haddal hurrati wani kai ya dauka da zaran ta zama ta aure to hukunci ta game da zina irin hukuncin mata aure ne kisa ne kamar annal jalda zala anil bikr bil ihsan kamar yadda bulala ya kau daga cikin lissafin hukunci zai ma budurwa aka canza mata zuwa hukunci da ihsani wan taqala ila rajmi daga nan kuma sai hukuncin ya juya zuwa ga kisa ta hanyar jefewa ga budurwa wadda da jefewa ne akan ta ta yi zina bayan ta yi aure ya zama ainihin kisa fabaki alan tansifi fi akmali halatiha sai zama wannan hukunci ya tabbata akan nisfantawa akan rabin a cikin yanayi mafi kyau wayar ihsan a cikin yanayin samun ihsani katanguwa daga zina tambiyan ala annahu idaktufiya bihi fiha wannan yana nuni idan aka wadatu da shi ihsanin a cikin garin fa fi ma qabla al-ihsani aula wa ahra idan akai hukunci da isani shi kare to abin da yake ba isani ba yafi cancanta yafi dacewa wallahu a'lam magana ta kare yace Allah shine yafi sanin dai wa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maridin zana kuma sai aka samu wani mara lafiya shi ma yayi zina walam yahtamil iqamatal hadd amma kuma rashin lafiya ya riga ya cinye shi mutum ne mara lafiya da ka gan shi kasan yana fama da jinya kuma aka same shi da laifin ziratu ya za a yi idan an mai haddi ta yi ya mutu gaba ɗaya ya zama an mai haddi amma mutuwa ce ta faru gare shi ba jin zafi kawai ba bi an yi ukhadha lahu ifkalun fihi mi'atu shimrakhil sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce aje a dauto aje a karyo mishi ifkalun ifkal shine reshe na bishiya babban reshi amma asalin nuskar littafin babu wannan kalma kawai yadda yake yi ukhadhu bi an yi ukhadhu mi'ata shibra shimrad to amma sai guda yi ukhadhu lahu ithqalun min ma'i min mi'ati shimrakh wato reshe wanda yake dauke da zangarniya guda 100 to a yadda yake yi ukhadhu mi'ati shimrakh za a ɗauki wato tsanu guda ɗari fayudrabu biha darbatan wahida sai a su guri guda ɗaya sai a buga mai so ɗaya kaga yin kama da abinda Allah ya sanar shi da annabin nan ayyuba alayhi salam da Allah ya ce mashi khud bi yadika bigtan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira aka ce wannan mata da kai alƙawarin sai kawar da ita ka ɗauki tarin tsintsiya da hannunka guda ɗari ka damƙe su sai ka buga mata so ɗaya wannan daga cikin hiyal dabaru waɗanda aka halasta musulunci don gujewa shan wahala yana da gaske mara shafi yake bayyana wallahu ala yace fa dawaiwa biha darbatan wahida sai aka dake ta su daya wannan hadisi ne sai bukhari afwan amr ya rawaito shi da ibnu maja ta hanyar ishaqa zuwa ga yaqub ibnu abdullahi ashad zuwa ga sauransu wa hakama rasulullahi sallallahu faslun ga wata gaba wa hakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hadil qadfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukuncin qazfi wato qazfi shine mutum ya defaming din wani ya tuhumi wani da cewa yayi zina ko ya ganshi yana zina ko dan shi ba nashi bane ko makamancin haka tuhuma ce mai karfi bare da cikin baka da hujja fa inna akthara fa in fa idza nan ne kuwa eh ban ga wajen bane okay na'am lima anzalallahu subhanahu lamma anzalallahu subhanahu bara'atan zawjati yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da bara'ar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sayyidatuna Aisha radiyallahu anhu da aka saukar da bara'at ta minas sama daga sama wato yana ishara zuwa ga ayin sautin nuri innal ladina jawabu bil ifki usbatun minkum aya 10 yace fa hadda rajulaini wa imra'atan a wata nuska fajalada rajulaini amma dai shi abin da ya rubuta a rubutansa da gari fa hadda rajulaini wa imra'atan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukuncin haddin kazafi ga wasu maza guda biyu da wata tamace wahuma mazan guda biyu sune Hassan Hassan ibn Thabit wa Mis'ah ibn Usasa waɗannan guda biyu Hassan ibn Thabit mawaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kashi a cikin wannan jarabawa yayi magana hakanan Mis'ah wani wanda yake wato nifiu kenan za a ce ko ga sayyidina Abubakar Siddiq wanda yake kwana a gidansa kuma shi yake ciyar da shi nifiu shine namiji ko ta mace namiji yawa dan dan dan uwa haka ko eh wanda yake ce maka uncle shi yake ce da shi shi yake mushi komai to shine yazo fa aka same shi da wannan kuskure har sai na bakare fushi shine yake cewa ba zan ƙara taimakon ka ba shine Allah yake cewa la ta'ala ul fadl minkum wasa kada masu wadata da ƙarfi a cikin ku su dinga rantsuwa cewa ayyutu ulil qurba cewa ba za su baiwa waɗanda suke makusantansu komai ba sun fasa ba su Allah ya ce ku daina ku ba kwa san Allah ya gafarta muku ne sai na bakar ya ce lalle muna so muna so muna so shine ya kafara ya ci gaba taimakon wannan misahu din Allah ya gafarta musu gaba da ya kala musu rahama wannan sune mazaje guda biyu da aka musu bulala ta kazafi wa qala abu abu Ja'far al-Nufairi Abu Ja'far al-Nufairi malamin Abu Dawud kenan wanda Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi yana nan a lamba ta 1477 yace ya kullu suna cewa almar'a mata ita ce hamna bintu jahsh hamnatu yar jahsh yar uwar zainabu yar jahsh ita zainabun kishiya aisha ce bata shiga wannan matsalar ba amma kuma sai wata kanwata kaga third party kenan ko ta shiga matsala ita dai kasan dai abubuwa suke Allah dai tsare mu wa haka mufiman baddala dinahu bil qatli sannan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci cewa wanda duk ya canza addini daga musulunci ya koma kafirci to kisa ne akan shi bukhari ya ruwaito hadisin man baddala dinahu faqtuluhu daga ibn abbas radiyallahu anhu saboda wannan shine hukuncin musulunci kuma har yanzu shine hukuncin walam yakhuss rajulan min imra'atin bai ware yace hukuncin namiji daban da hukuncin mace ba hukunci ɗaya aka musu waqila وقتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم كرفة أقول تما تلاكي تمت أم كرفة ودى تتير الدباين داتنا مسلمة الإمام الدار قطني دباين كسوة الله بارنتا دقى سعيد دان عبد العزيز تيوى أو بكر الصديق قتل امرأة تدعى أم كرفة الفزارية sai dai isnadin riwayan akwai inkata'i saboda magana sahiha shine Sa'id ibn Abdul Aziz bai riski Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu amma dai ana aiki da wannan riwaya saboda ainihin malamai sun karbe ta dai a haka a malam ya ci gaba da cewa wa hakama fi sharibil khamri bi darbihi bil jarid wan ni'al sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ga mashayin giya cewa mutane su bubbuge shi da takalman su da sandunansu ko kararen da ke hannunsu ko zarbar dabino wa darabahu arba'ina kuma ya taɓa dukan wanda ya sha giya bulala arba'in wato ko dai a daddake shi da takalma da zarbar dabino da makamantansu ko kuma a yi masa bulala arba'in wata bi ahu abubakarin siddiq radiyallahu anhu alal arba'in sai na bakari ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallama a bisa hukuncin bulala arba'in ɗin kamar da ke cikin bukhari da muslim wafi musallafi abdurrazzaq a cikin tafin musallaf na abdurrazzaq sana'ani annahu sallallahu alaihi wasallam majalada fil khamri 80 ya zo cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi bulala 100 a giya sai dai isnadin wanda ya zo da wannan munqati ne eh na nawa nace okay 80 bulala 80 ko وقال ابن عباس رضي الله عنه لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس shi kuma a riwayar sa wanda ke cikin sunna bi dauda yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa adadin iyaka ba hukuncin shan giya ba a sa mai adadi tabbatacce ba wata na ayi 40 wata na ayi 80 وقال علي رضي الله عنه سيدنا علي ke cewa jalal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil khamri 40 sayyidina rasulullahi yayi bulala 40 a giya wa abubakarin arba'ina sai na bakar shi ma arba'ina wa kammalaha umaru samanina umar shi ne cike ya mai da shi ɗari wa kullun sunna dukkaninsu sunna ce sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da sunnan halifofinsa wannan riwaya tana cikin muslim da abu dawud wa sahha anhu annahu amara bi qatlihi fi rabi'ati aw al-khamisati kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ainihin kisa a karo na hudu ko na biyar a kama mutum a karo na hudu ko na biyar ya sha giya na biyar ce a kashe shi sallallahu alaihi wasallam yace wa khutulifa wa ikhtalafa an-nasu fi dalika amma sai malamai suka yi sabani game da wannan cewa fakira wasu suka ce huwa mansukhun wannan hukunci an share shi wa nasikhuhu abin da ya share shi shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath suka ce wannan ya soke wancan ainihin wato hukunci na kisa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin wani baya halatta sai ta abu uku abu uku nan kuma baya cikin su babu daga cikin su shan giya a mataki na hudu ko na biyar wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa ita wa qila huwa muhkamun wasu ba suka ce a wannan hukunci yana nan falahiya lau wala ta'aruda bainal khas wal am suka ce babu karo tsakanin hukunci gama gari da hukunci na keɓance wala siyama idan lam yu'lam ta'akhura ta'akhurul ami musamman an ba a san san da wancan ami din ya zama ya sauka ba balantana a san wane ne ya share wane a cikin su waqila wasu suka ce nasikhu hadisi abdullahi ibn himar abdullahi abdullahi himar wasu suka ce hadisin abdullahi himar shine ya share wannan fa innahu utiya bihi mirara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fajaladahu wa lam yaqtu saboda shi an kawo shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ɗaya ba su biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi bulala bai kashe shi ba kamar yadda hadisin shike cikin littafin bukhari daga daga Abdullahi dan daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa wani mutum da yake wa lakabi da himar ya sha giya ba ɗaya ba biyu an kawo shi kuma zara sai sunan annabi ya buge shi sai annabi yana yin kuka yana yin dariya ko da yaushe cewa kana kana yadda hakku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka yi mai duka aka mai duka sai wani bude baki ya ce Allahumma al'anhu ma aksara ma yi bi kai wannan yana yawan zuwa ana zuwa zuwa da shi laifi Allah ka tsine mai sai annabi ya ce la tal'anu kar ku tsine mishi fa wallahi ma alimtu annahu ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu annabi ya ce ni dai abinda na sani shine yana kaunar Allah yana kuma kaunar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله